ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو yau goma ga watan Rajab ko? Shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Idan ba manta ba ashirin da hudu kai afuwa. Idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura suratul Qaf sura ta hamsin daidai. satin da ya gabata yau za mu tashi farkon sura ta hamsin da ɗaya suratul zariyat a wannan masallaci ne albarka na jera da ke cikin wato kundilar zurar ko kundilar zurar ganda albarka inda za mu tashi wannan sura suratul zariyat sura ce wadda sunanta kenan aka malamai ke kiranta da suratul zariyat ko kuma kamar yadda ya tabbata a bukhari da wasu hadisan ana kiranta suratu wazariya sannan kuma an saukar da ita ne a maka gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki cewa sura ce makkiya bayan haka kuma ta sauka ne tsakanin suratu suratul aqaf da suratul gashiya wato kafin suratul aqaf bayan suratul gashiya sannan kuma tana da ayoyi guda 66 abuwan ita ce sura ta 66 a jerin sauka sannan tana da ayoyi 62 jidan ta abin da take koyarwa tana so ta jawo hankalin al'umma akan cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake azurtawa duk wanda ka gani da arziki to Allah ne azurta shi ba wayansa bane ko dabara to za mu shiga cikin wannan sura kai tsaye muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu ji sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace wa zariyati zarwa Allah madaukakin sarki ya bude surar da rantsuwa kamar yadda ya saba a wasu wuraren daban-daban. Allah yana rantsewa da iska idan tana da jam'i sai a ce iskoki kenan duk da duk da idan mutum ya ce iskokai sai a ce kuma ya koma bangaren aljanu. To amma suna cewa iskoki a Hausa Allah ya rantsuwa da iska daban-daban shine wazariya ta garwan. Ya rantse da iska wadda take ɗauɗaita ƙura wadda idan ta taso za ta ga kata shi ƙura to Allah ya rantsuwa da irin wannan iska shi za ba a zagin ta ta taso za ka ga addu'a ake annabi ya koyar da mu cewa idan iska ta taso a yi addu'a ya ubangiji ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da kake tafa da shi ina neman tsarinka ina neman tsari a gurinka daga sharrin ta da sharrin da take tafa da shi amma ba a zagin ta fal hamilati sannan Allah ya yi rantsuwa da wata iskar daban wikiran wanda take ɗauke da kayan nauyi ko kuma ce fal hamilati Allah ya rantsuwa da girgijen da yake ɗauke da ruwa wa yunki istihaba tikan yake take ɗauke da ruwa girgijen da yake ɗauke da ruwa shi ma Allah ya rantsu da in za ga lokacin da ya taso yana ga ana iska yana ta motsawa ya iska ce take turai to Allah ya rantsu da wannan iskar da take tura shi da kuma girgijen da yake tafiya To shi ne Allah maɗaukacin sarki yake faljariya ta yusran, sannan Allah ya rantsuwa da bayan gawa da iska sai kuma ya rantsuwa da jiragen ruwa waɗanda suke yusuran suke samun sauƙi na tafiya a kan ruwan jirgin ruwa ƙato wanda za ka gani wato ya ya fi girman masallacin nan ya linka shi sau biyar ko shida ka gan shi a kan ruwa ana yi man lodi kayan da za a loda maku ba kai in ka gani sai hankalin ke kai don ga a kwanaki ne ana loda masa wannan kayan amma aka ne tafi ba tare da ya nutse ba kun kawar da allura kuma ko tsakuwa ta nutse to shine Allah madaukakin sarki yake yana rantsuwa da wannan jiragen ruwan da suke tafiya da horewarsa da sauƙaƙewarsa ba da dabarar wani ba sai yace fal muqassimati amran sannan Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke rarraba arziki waɗanda su aka ɗorawa cewa ku kula wannan muna so a 2024 din nan ko a 1445 din nan wani shi zai fito zai faso gari bayan kai da yake gaya ma za ka yi arziki ba mala Allah ne yake gaya wa mala'iku an fahimta ni za kuke ta jiran Disamba har yanzu Disamba ta ke zuwa amma da ka yarda cewa Allah zai yassarewa zai wato wato sanya wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke raba arziki cewa lallai yanzu lambar ka ta fito kuma kayi al'aqdu bil asbab kayi ruku da sababi to da sai a ce ka dawo hanya mai kullewa amma guran fai wallahi sai jikokin ka wasu mutu ya fashe ba ba wai kai kanka ba gwara ka tashi kai sana'a ka nemi sana'a nan ne ka ɗauki hanyar da kake tunanin arziki zai goma to shine fal muqassimati amran Allah ya rantse da mala'ikun domin mala'iku kowanne da aikin Israfil busa kaho Mika'il ruwan sama sannan jibril kula da wahayi kowanne mala'ika Allah ya baki mun karin wani kiwon ga aikin to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa to fal muqaddimati amran ya rantsi da wannan mala'ikun da suke raba arziki inna ma tu'aduna la sadiq lalle abin da ake muku alƙawari na cewa alƙiyama za ta zo la sadiqun tabbas gaskiya ne inji Allah kar ka dauka dan kaga Allah ya baka tsawon shekaru kuma ya baka lafiya ka dauka cewa kawai fa kiyamar nan shi hira gashi nan wasu sun mutu sun kawai in ka je ma yanzu za in mu fa akwai wanda suka ce kawai in mutum ya mutu fa shi kenan kuma ba ya cikin kafirai ba a musulmi wanda suke ganin kawai duk wannan fa tsoron ta ma kwanan nan wani ya kira da wata tambaya da yi min na ji ma abin yana damu na ina zaune a ofis ina karatu ya kira ni yake ce min wai wai kuwa ta abubuwa ya faɗa abubuwan nan da ake cewa da kaza da kaza mutum yayi kaza Allah zai maka kaza an yi ko wannan abun ba da wani abu da kawai malamai tsorata mutane suke ba wallahi azim haka ya gaya mu cewa wai kawai ba malamai ba tsorata mutane suke ba an yi ko wannan abun wato da ba shi kare bane ne wannan turanci da abokansa sun zauna sun ce tattaunawa ai sai su ga ai malam wa da ba kaza malam wa ko ka shi ba ba me yake me yake shi nake masa yanzu kaga nake masa karatu nake yi kuma gashi na yi bako da Allah ma ta tauna daga baya saboda daukai na ya daure matuƙa saboda yana tunanin cewa Allah ba na jin faɗa abubuwan da ya faɗa amma al'ummar musulmi suna irin wayannan tunanin kaga kare da alkiyama ne ba kai da akwai Allah ba ma sannan Qur'anin da ya zo yana ta wannan abubuwan gani ne in tsaya ma in ce masa to aya kaza da take kaza kada mutum ya wuce ga ba kai da ita ba aya kaza da take kawai sai nazo kuma sai da ya dau lokaci irin wayannan za ga suna da akwai credit ya tsawo lokaci yana mun bayani har sai da na gaji kunne na yana da yana credit da yake magana sai da ka irin wayannan tunanin da kan tunani ne da zai kai mutum ya baro Allah idan Allah ya faɗa abu kai duniya suna a cikin saba sai ba ruwanka kawai kama abin da Allah yake so kamar wanda baya so ganin cewa zuwa ne ai ko da malamin da zai zo mu da zamu zo mu tafsiri da zan to mun zo mun karanta sai ka zama saba abu amma dai ayar da muka faɗa gaskiya ce mu ne muka karyata muka yi ba daidai ba mu in ka zama yi sabanin haka mun dai gura ba ga abin da ayar ce in muka je muka yi wani abu mu da Allah amma ayar tana nan kuma ba a shafe ta ba sai da haka wa'annan har misalai ake ba da su kaga kaza kaza da aka kaza sai a bada misali ba wani malami babba kaza a gari kaza ai ya irin wannan abun ko wato yake in ga ko dai da wani abu da muke tsoyewa wanda wato za mu zo mu dan baraza da mutane amma mu mu je mu ce kayar mu kowa biyu wannan abin da yake zo ya ce Allah yake inna ma tu'aduna alqawlin da ake muku cewa akwai wuta tana nan wata kullaran lati wa aidatil kafirin ku tiyayi wutar da muka tana da dan kafirai tana nan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين كما الجنة تنال. القول مع الجنة وتنال الله هلكيت من يدها wuta ma Allah ya halice ta ita ma mun yarda saboda haka duk suna nan kuma Allah baya wata da kowa a fatin tum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un ayahsabu al-insanu an yutraka suda Allah baya wata da kowa in duk duniya annabi ya faɗa in duk duniya za ta haɗu kowa ya fice dan tsiya ba za a rage wa Allah komai ba kuma kowa sai ya sa shi a wuta domin alkawari yayi la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in kuna kallo wuta ma mun biya a baya a ce ta rika cewa babu tsari wutan ma da wato mutanen da za su shiga sun mata kaɗan kuma yi mata alkawari jiya suka ta kawai da haka idan ka ba Allah kanka sai wa shi ko da yake yake faɗa yana nuna tali an fali nafsi wa man asa fa alaiha wanda ya aikata alheri to kansa yawa wanda ya yi ma ya sanya kansa yawa ka tambayi wanda suke shekaru manya yanzu da tijo shekara hamsin sittin da wani abu za ga mutum nagartacce yadda yake shi ya fi kowa sanin nagarta ya fi kowa jin daɗin nagarta ya fi kowa domin da dattijan da ba dattijan kwarai ba ne kowa gudansa zai kuma ya gane amfani nagarta domin ga shi nan ta ne mara amfani bayan an yi ƙuruciya abin da suke faɗa idan ka ga dattijan kwarai to ƙuruciyarsa mai kyau ƙuruciya kai mai kyau saboda haka ƙuruciyarka lokacin da kai tsufa wannan rayuwar ta kai ita za ta yi reflection ita za ta dawo ba idan kai ƙuruciya mai kyau samartakar kirki kan jawo tsufa na mutunci saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau ko abubuwan da ko ba aya ba hadisi ka san cewa ya kamata a bar kaza ko ya kamata a yi kaza wala ya ce duk gaskiya ne shine inna ma tu aduna la sadi wa inna dina hakika hisabi kuma dadin dadawa hisabi da kuke tunanin ko suke tunanin an mutu shikenan sai Allah yake la waqi lalle sai ya faru tabbata min gairi wajin ana amirul mu'minin ali bin abi talib malai yace ya tabbata ba ta hanya ɗaya ba daga sayyidina da Allah ya kara masa yadda annabi sa'id min baril kufa wata rana a kufa ya hau kan minbari fa kale yace la tasalu la tasaluni an ayatin fi kitabillah wala an sunnatin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an ba'tukum bi dhalik ba wata aya da za ku tambaye ni alqur'ani ko wata sunna ta annabi alaihi salatu wassalam ina akan minbarin nan fa sai na ba ku amsa fa kana ilayhi ibn suwa sai wani ɗalibin su ya miƙe ya ce da ake kira ibn suwa fa qala ya amir al mu'minin ya ce ya kai amir al mu'minin ma ma'ana qawlihi ta'ala wal zariyati zarwa wal hamilati wikra wal jariyati yusra fal muqassimati amra ya tambaye shi ayoyin nan guda hudu ne Allah yake nufi da wannan sai sai da Ali yace qala az-zariyati yace ariya iska kenan kaga dai balarabi ne amma bai tsaya saboda shi wato qur'ani ko hadisi dole sai an koya ma duk iya larabcin ka to sai ce iska ake nufi ita ce iska da take tasowa ta tada kura ita ce azariya sai ce mata fal amilatu wikran kuma as-sahab girgije girgijen da yake koro ruwan sama dauke da ruwan sama shine za ga wannan iska in ta toye ta kanka za ga wani lokacin kafin ta biya ka fara jin sanyi ba shi ne falhamilatu zikra wal jariyatu yusra yace as-sufun Allah ya rantsuwa ne da jiragen ruwa shine as-sufun al-muqassimati auren yake kuma al-mala'ika yake mala'iku ake nufi Allah ya rantse da mala'ikun da suke rarraba wato arziki ga bayi to sai Allah madaukakin sarki yake ne
والسماء ذات الحبك wane mutum إنكم لفي قول مختلف Hmm.
يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون
Allah madaukakin sarki yace was sama'i zatil hubub Allah yana kuma rantsuwa da sammai ko sama ma abociyar hanyoyi shine ka karanta um, wato wannan duniyar sararin samaniya na Alhaji Bashir Tofa Allah ya ji kansa ya aka amfana sosai akan wannan ayar was sama'i zatil hubub Allah yana rantsuwa da sama ma abociyar hanyoyi daban-daban sai Allah madaukakin sarki yake innakum la fi qawlin um, mukhtalif lalle ku kafiran maka kuna kan wani zance wanda yake mukhtalif wanda kuka sassaba a junanku kun ce da da sakon da yazo amma a junanku kun ce da da magana daya domin a cikin zuwan suka ce annabi alaihi salatu wasalam um, tabin kamili majnun wasu suka ce a ba majnun bane gaskiya suka karyata wancan suka ce a shayiri ne bi mawaki ne wasu suka ce a shayir ne matsafi to kaga sun ki tsayawa akan magana dai domin abubuwan da suke faɗa shafi baɗi ne yanzu za Allah yake innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu mar'uti ana karkatar wato ana karkatar da wanda za a karkatar anhu da barin tafiya alqur'ani ko annabi alaihi salatu wasalam to duk biyu ana karkatar da ku gabanin annabin da aka aiko ko kuma alqur'anin da aka aiko wa wani annabi kaga din magana ta hadu ana karkatar da su kurukun a ɗauke su daga abin da yake gaskiya a wai da su kan ƙarya shi Allah yake kutul al-khawrasu Allah ya tsinewa makaryata al-kazzabun shine al-khawrasu ba wa'azin ɗan turmi za a yi ba ainu aina al-khawrasu aina al-kazzabun ke Allah ya tsinewa wato masu masu makaryata masu karyatawa alladina hum fi jamratin waɗanda suke cikin haurajiya ta zauna suna rafkalallu gafalallu yaji da mala anan shi ma ya ƙara gaya mana ibnu abbas ya ce Allah ya rantsuwa da sama ma abokiyar hanyoyi haka mujahid da ikrima da sa'id bin jubair suka faɗa imamu dahak da wani su su ma sun faɗi irin wannan yaji ne Allah za ta lobu kuma yace as-sidda abi salih yace ana nufin ma abokiyar ƙarfi Allah ya rantsuwa da ita Hassan al-Basri ma ya faɗi irin wannan magana. Abdullahi bin Amr bin al-As shi kuma yana da wata magana cewa za ta lubu ku yace ma ruciyar hanyoyi har yau. Ko kuma waɗanda ke cewa as-sama'u sabi'a Allah ya rantsuwa da sama ta bakwai. Akwai wannan magana shi ma. Wala yake wallahu a'lam. Ana nufin dai wato arada bi zalika as-sama'u allati fiha al-kawakibu at-thabita Allah yana nufin sannan da wato tabbatattun taurarin nan suke a ciki wani yayin da kafirin min ulama ilhai'a fil falaki tsamin allazi fawqa sabiya wannan malaman falaki ma da yawa suka dauki wannan malai yake wallahu alam wannan magana wa kullu hadhihi al aqwal tanjiu wa la shay'in wahid duk wannan maganganun suna komawa kan magana daya cewa Allah ya rantsuwa da sababa abokiyar kyau da hanyoyi kamar da Abdullahi da Abbas ya faɗa وفي يقول إنكم لفي قول مختلف أي إنكم أيها المشركون المكذبون لرسلي لفي قول مختلف أي مختلف كنا كنا لم نجمع سو رواه كنت ترى كم مجرى يا إيه لا يلتئم ولا يجتمع وقال كتالا إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به أكيد أكون رياضتك على القرآن أكون لكم يا قرية يفك عنه من أفك أنا وأتو raina hankalin wanda ko karkatar da hankalin wanda za a karkatar wato ma'anuhu gabar annabi alaihi salatu wassalam da alqur'ani sai ma yace qutil alkhawrasun Allah ya tsine wa waɗanda suke masu karyatawa sai Allah yake ne fa innakum wa ma ta'buduna ma antum alaihi bi fatini illa man huwa salil jahim karkashin wannan ayar suna kawo wannan innakum ma ta'buduna ko da abubuwan da kuke bautawa a cikin su safa kenan ma antum alaihi bi kafini an gane ko ko da abubuwan da kuke bautawa ba ku ku batar da ku karkatar da kowa ba ku fitinance shi akan abin da Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam illa man huwa salil jahim sai wanda da ba dan wuta ne shi kadai za ku iya da amma wanda Allah ya tsare shi ba ku isa ku ja shi ba haka ibn Abbas da Imam Suddi suka dora da wannan sai Allah yake ne alladina hum fi zamratin tahun Allah madaukakin sarki yace su ne waɗanda wato suke cikin hauragiya Abdullahi da Abbas yace fil kufri suke cikin kafirci kenan wasacce da kokonto za su nuna suna rafkanannu shine fi zamratin tahun sai Allah yake ne يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Allah madaukakin sarki yace yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya tambayar amma ta ijili wai yaushe ne ranar sakamakon kaga tambaya ai tambayi ba sun tambaya annabi alaihi salatu wassalam cewa yaushe ne alkiyama annabi yace ne ka tana dan mata wannan kaga wata ijili wace ne kaka tambaya yake dan ya ƙara samun ilimi amma shi wannan tambayar ta ijili ce wai yaushe ne ma wannan kiyamar da ake faɗa wai yaushe ne to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana yake yawmahum alan nari yuftan a gaya musu ranar da ai alan nari wato a cikin wuta yuftanuna ayyu azabuna za a azantar da su a ciki. ita ce ranar alkiyama shine yuftanun ayyu azabun kama yuftanu dhahab alan nar kamar yadda za a narkar da wato jan a cikin wuta haka da yawa daga cikin malamai su Ikirma su Ibrahim an-Nakai aka suka fassara yankan nuna kuma wasu suka ce a'a yuharriqun za a ƙona su a cikin wuta doko fitnatakum da a ce ku dan tsana azabaku fitnatakum bi ma'ana azabaku domin fitna tana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anar jarabawa tana zuwa da ma'anar azaba innal ladina innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam ولهم عذاب حريق to saboda haka yana zuwa da ma'anar shirka kuma da ma'anar shirka kamar yadda ya zuwa suratul baqara to shine doko fitinata kun kudan dani wannan azabar ta ku hada alladhi kuntum bihi tasta'jilu tasta'jilu wannan shine abin da kuka kasance kuna gaggauto da shi ai suna cewa in dai alkiyama gaskiya ce to a kona su Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi 'adabin alim to in ya abin da ka zo da shi wannan qur'anin gaskiya ne to a mana ruwan duwatsu daga sama dan da hauka irin na kafirin da ya kwani ce in dai gaskiya ne Allah ka nuna min da karba to ce in dai gaskiya ne Allah ya mai ruwan duwatsu na wutar jahannama to rufe shi ayyukina bi azabin alim ko ruwan duwatsu sai ka zo mana da azaba me radadi haka ka faɗa ba to shi ne kamar yadda bahaushe yake za ka ji yana abu in ba haka bane Allah ya tsire ko zai tsire wa kanka in ba haka ba Allah ya tsira shi haka doron tsofa wuta yake nan ai ya kamata ka ce in ba haka bane Allah ya nuna ma gaskiya ba Allah ya tsire ba ba ko kaza to irin wannan abubuwan da wato kafiran Qurayshawa suka rika yi ne yawa kuma za ga har yara sun koya irin wayannan gangancin to shine malai yake hadal ladhi kuntum bihi tattajirin wannan shi ne abin da kuka kasance kuna gaggauto da shi a duniya sai Allah yake ni إن المتقين في جنات وعيون wane mutum آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
Allah yake innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin Allah zai sanya su cikin aljanna wa uyun aljanna da take da mari mari idanun ruwa daban-daban wanda zai rika kullowa saboda haka kaga ai karshen wato ji- jin daɗi kenan kaga mutum gidansa saboda yalwa ma har da gurin da ruwa yake kulkulowa saboda yalwa har yake nuna ma yana da wato faɗin gida to gidaje ya ga ɗan aljanna ne irin wannan dabaru ai za ga turawa suna kasar amsa ko fir'auna tun shi shi ma sai da ya zo gida kasuwar fadar fir'auna a gefen ruwa take a gefen teku kaga yanzu manyan manyan Najeriya ma ai ai sai suna da banana island a a a Lagos ai ai helicopter ake zuwa kai alaga ya ayyuan nasu ba kai saka je gurin ba a helicopter ake zuwa saboda haka in ba ka in ba ka da kuɗin helicopter ba kai saka biyu ba a Lagos yana nan manyan ƙasar nan yawanci suna da gurin dan suna da gidaje a wajen sai daga cikin takaici da nake kenan in na tuna cewa ka ga Lagos suna san suna gina Lagos amma Kano ana nan ana rigima siyasa da matasa da manya wannan wannan ta aka yi Afirka ba gurin da yake samar da kuɗin shiga na tourism irin Banana Island. Ko ya wannan ko raba Najeriya aka yi Banana Island za ta rike Lagos. Amma mu a Kano ne muke da shi. Babu kawai sai manya da ake yi ganin manya ne 'yan siyasa sai rigima kuma abin ta kai shi matasan masu ara. Za ka ga su ma sun shiga wannan rigingimin da ya kuma a yi abubuwan da za a yi ta kawo ci gaba. Tunda matasa yanzu dattijan gaba ɗaya raguwa suke kuma samar ma abin suke yanzu ba sa shiga su manyan su suna kan har yanzu in kaje lokacin na kaji tsawoshin a ebe kam muka zauna mun muka fito daga cikin kamfin akwai wani katon gida na wani sanata ne sanata abi ne ki eh sai muke hira da wani da ya rabi sai ke ce masa wannan gidan sai ce ma ina sanata ne sanatan garin nan ne sai yake sai yake kaga kuma duk shekara yana tura mutum goma sha biyar yake mun kasar waje karatu sai yake kai amma yayi kokari yace wani kokari yayi to ba wani kokari an ga ne haka yake yake dole yake in bai ba zai gani a ƙwaryarsa wallahi abin da suka ce kenan dole amma nan duk wanda za a biya mutum kuɗin magani wani shaka sha yake cikin gidan rediyo yana cewa wai wani ba haka ake yi ba ko an samu wasu an mace an yi bawar ɗinsu dubu biyar biyar kawai wani shaka sha shi da gidan rediyo da bayani an daina yi wannan a yaki ne namu namu to wallahi babban takaicin in na kalli yadda wato matasan mu suka taso ban san kansa wani dai ina kukan zuci wallahi cewa ya kamata in ma za mu yi siyasa mu yi ne ma'ana eh mun yadda duk wanda zai kawo mana shi gaba shi muke bukata ba mu bukatar ba handama wanda za su sace kuɗi mun fito mu ga ayyuka a ƙasa amma dai ya kamata mu san kanmu ya kamata mu san kanmu mu muna ne yanzu kaga manyan mu na rigima kaga duk abu su faso na din duk abin da za a zo a yi faso na bai sai ce ba zai mara wa kowane irin gwamna ne ya hau a Lagos ba kowace irin jam'iyya ya fito zai saba wallahi sai ya yi abin da ake bukata amma mu nan bambancin jam'i kuna jam'iyya ɗaya ma sai a rabu kuna jam'iyya ɗaya ma sai a rabu to wayannan matsalolin ya kamata a ce matasan mu sun farka kuma suna nusar da shugabannin mu da muka da aka zaba cewa mu ga yanzu ci gaba muke bukata da abin da zai zama ci gaba a zo a haɗa kai a yi irin wannan competition din da yanzu aka zo wasu ai competition din da ai ba mu da gadoji a cikin Kano da aka je aka gano a da aka kawo mun yi welcoming wannan mun ji dadin to irin wannan abubuwan su banana island da ake yi a can su muke bukata mu ma a kawo ko ba haka bane su muke bukata ababen mu yanzu kullun kamfanin nika da da duwa a Lagos mu kuma kullun ana rage su a Kano ko ba haka bane to amma har yanzu wata kan mu sun isa gane wannan ka kalli sharaɗe yanzu ka je ka ganka kalli sharaɗe kamfanin da suke sharaɗe wanda ya san su da musamman shekara ishirin baya yana zuwa makarantar sharaɗa a kafa yau zan kullum za ka wuce kamfanin da aiki suke yanzu sai ka wuce sai ka tafiya awa ɗaya ka ji ƙarar inji ba. to duk wannan shi ka yi abin da muke hirar da wata baiwa Allah kwanaki tana cewa muna tattauna akan cewa irin ga irin ankon da mahaifinsu yake musu kaza kaza tana faɗa irin wato in ana so a kawo wato wanda yake daban sai dai a je Lagos a kawo musu laifi sai nace kin san dalili nace a nace ai saboda a da a tamfa kowa ya da mu ba ma zuciya a ko ina muna da masana'antun da suke a tamfofi su ma kansu Lagos sun ko ko ta zuwa gaba daya sun yadda a tamfofi namu ne laifi na su amma yanzu da a tamfar da laifi duk suna Lagos wayannan matsalolin da muke ciki amma har yanzu abin ta kai samarin da ya kamata matasan da ya kamata su gane wannan ba su fahimta ba Ku fahimta ba ana ta rubuta mu amma mun kasa fahimta Allah ya sauke to wannan shine to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika masu tsoron Allah suna cikin aljanna wa uyun da kuma marmari na ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna karɓar abin da ubangijin su ya ba su ba a duniya sun yi hakuri ba sun ƙi holewa abin da Allah baya so sun ƙi yin sa to a lahira kuma sai Allah ya saka mu inna hum kanu qabla zalika kaji dalili Allah yake domin kafin wannan ranar mutumi na masu kyautatawa ne al'isani kuma kala biyu ne, kyautatawa tsakaninku da Allah maɗaukacin sarki, da kuma tsakaninku da bayan Allah. Isani tsakaninka da Allah maɗaukacin sarki shi ne an ka abu da Allah ka an maka tarahu. Ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, ba in lam takun tarahu ba inna hu yaraka. Shi ne isani, martaba ta ƙarshe kenan. Al-Islam wal iman wal ihsan. insani tsakaninka da bayin shi ne ka rika kyautatawa ɗan uwa da abokan arziki har iyalanka idan Allah ya baka arziki ka rika kyautatawa mutane kowa ka kyautata masa shi ne insani kamar da Bahaushe yake faɗa in an baka wani abu sai a ce an yi insani ya mata insani to wannan insani abin da ake nufi shi ne kyautatawa ta kowane bangare in babu a yi ta magana to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wato innal mukanu qabla zalika muhsini ai ka kauli kullu yashrabu ali bima aslamtum fil ayyamil khaliya Allah zai ba su kayan dadi yace ku tuku mori irin hakurin da kuka yi a kwanakin da suka shuɗe yanzu zaki za a raba mu Wuce Allah yake ne daga cikin isanin nasu كانوا قليلا من الليل ما يهجعون wane mutum وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Allah ya ce ga ɗabi'un al-musulun din dama Allah ya gaya ma gashi wato wurare da dama inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yana son masu kyautatawa yanzu ne yake daga ɗabi'un su kanu qalilan min al-layl ma yahja'un sun kasance kaɗan ne daga cikin wato yanki na dare suke kwanciya su bacci kusan kullum sai sun yi kiyamun laili kiyamun laili nan kuwa ko da da wuturi ne qalilun min al-layli ma yahja'un tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون saboda haka wannan shine da daddare mutum ya rika samu yana samun wato rabin awa ya yi sallar wuturi wanda ka saba yi bayan sallar isha ko kuma in ka saba yi bayan sallar isha ka tashi da daddare ko ka biyu ne kai Allah yana yabon waɗannan mutanen waɗanda suke yin qiyamul layli kuma qiyamul layli mun sha faɗa a wannan majalisin tana da fa'idodi masu yawa ko magauta ne suka sako ka gaba kamar da qiyamul layli abincin ka ko wallahi sai ka karya su Allah sai ka karya su domin su sun dogara ne da gajiyayye kai kuma ka dogara da wanda la ta'khudhu sinatun wala nawm kai wanda ka dogara da shi shi ba ya gangadi wanda aka dogara da shi kuwa shi wancan yana gangadi kamar karatun mu na abin da yau wallahi ne idan muka biya wannan laraba cewa wanda za a zo shi ma gajiyayye ne bokayen da ake zuwa gurin su da za ke zuwa tallare biyu kullum maganar da nake kenan kai ka je neman kasuwa shi kuma ya tafi rediyo talla kai ba gwara ka tafi rediyo kai tallar ka kawai ka kyale shi ko ba ka bane har gaba da lambar waya ya zo ce a neme shi a lambar waya kaza ai ya kamata ka buɗe kambun ka kawai a rika zuwa ba sai ko ba haka bane amma ya tafi rediyo sai kuma shaja ya fata gurin sa shi dan nan da rediyo yake za ka buɗe waya ka ka buɗe jeji kai talla nan da ka kai man kuɗi wallahi ka tafi sai ɗinka kai ta ɗorawa wanda wanda wanda wata mata ta bai yarta kurkuru ta kai ya gaya muku ran Laraba ta kai akan cewa da Allah ya bata maganin farin jini saboda ta rage wata yaure ba kuma yar uwar su ce shi boka yar uwar su ce saboda haka sai cewa Haji Aisha yana santa yarinya ta ce ita wallahi ba ta santa sab yana ce kuma Allah ya jarrabe shi da mutuwar santa yayi yayi duk in kai duba yau ya kai kaza sai ka gudun wata kakatta ƴar uwar su ce ya je ce yanzu hajiya ba za a yi wancan magana ba na ce ina san ta shine yake gaya wa nace to kaga gajiyawa ko ai kamata ai dan wa dalibi wani madalib kenan an je gurin sa ne zai bada maganin farin jini yadda za a so ta ya yi wannan amfani da wannan maganin ban ta so shi ko ba haka bane ya amfani da shi ban ta so shi amma ya kasa to shi ne abin ta kai shi fasta kafa kawahu ba da uhu ake yawanci za ka ga mutum ya zo yanzu ka zo ka yi karatu kai digiri ka yi na ɗaya kai na biyu amma ka je gaban wanda ko secondary bai ruwan shi kake je a fat dan Allah sai da ka karanta economics ka karanta accounting ka karanta business amma saboda shashanci ka sai amfanin kwanin ka ka je gaban su kana so ya dako wani ko ka je kai amfani da kwakwalwarka ka gano yanzu me za ka yi kai sana'a ina abin ta kai amma ka biyo akwai ko take alayar ta da zaga dawa na gaggani ba kallon take ne ba amma na gagga kilif wanda su tallan bokaye ma suke yi kawai tallan bokaye suke za ga zo mutum ya zo ya yi kulumbotan ka an tara yara da manya ya warkar da wani tsofaffi ya warkar da yara sai ba da lamba waya ya ce kuma ana neman sa to ya kamata a bawa Allah a ba wa Allah wato girmansa in kai a so kula ka ya girmama shi yadda yake to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana to kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan ne daga cikin wato yankin dare wanda ke kwantawa su bacci ba tare da sun yi bacci ba ba tare da sun yi sallah ba kadan ne kusan kullum sai sun tashi da daddare sun gaya wa Allah bukatunsu ya Allah yake wa bil ashari sannan lokacin tawur kuwa kun yastanbiruna ba abin da suke yi istighfari abin da na sha gaya mana a majalisin nan cewa an ya rage minti sha biyar wani babban mutum yanzu yana da hali yanzu kuɗi ne sai karan jiya wata muka waya da shi cewa da Allah a taya shi addu'a wannan kalmar na gaya mara cewa a gurin aiki an sako shi a gaba an yi kaza an yi kaza to sai na ce masa shawarar da zan baka shine abu biyu nake zan so zuciyarka ba mai kyau ce baka kullaci kowa ba sannan abu na biyu da daddare in ya rage minti sha biyar ko ashirin ka zauna kawai abin da za ka yi istighfari nake wallahi Allah zai isar ma da magauta nake ka sani kuma mutum baya ɗaukaka ba makiya baya taba domin kullu bi ne a makin mahasud kaki suke sawa kai dai zan so zuciyarka mai kyau sannan duk ka'idodin da aka bayar na shari'a karkari sannan ka rika kokarin kyautata wa mutane ina so abin da ka ka ga mai ba dora shi a ce to ka je mana babu tinkiya eh yace ina ne sanin shi a ce ka kudin bura mu ta su shi da bara kawai kana fara wannan za a ce ka kudin ai ba a samu ta sai a Niger kan wani kauye a Niger ya za a sami ta kan Allah gaba ta malak ya ce ka kudin za mu ta su haka ne ce za mu sama saboda rainin waye ka dogara da Allah kawai Allah baya gangadi baya bari shi sa kullun na ya faɗa wannan duk wanda yake so Allah ya amsa mara addu'a sa ce rika abubuwa uku na farko kai da Allah ya fi karfin kowa sannan abu na biyu Allah ya fi kowa sanin halin da kake sannan abu na uku kai da Allah ya fi kowa tausayin ka wallahi Allah ya ba da ka ce da harar da sai ce ni in dai ka yarda da wannan abubuwan Allah ya fi karfin kowa sannan ya fi kowa sai ya ma ya fi kowa zan halin da kake ciki to idan ka ce ya rabbi musamman ka dare to Allah zai shiga lamarinka ka kyale kowa ka kyale kowa ya gajiya ka kama wato alƙawari da aji wanda ya fi ƙarfin kowa to wannan shi ne wa bil ashari hum yastajirun lokacin sahur kuma suna istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani zuwa qabli wa ana abduka sayyidul istighfar اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور duk wayannan ka rika yi salo salo in ka ga dama ka dauko in ka ga dama ka ta canjawa duk wanda ka dauka a hankali ba irin da za ka yi ba a hankali kana yi a nitse in ka dauki wannan na sha bara ya zama ɗabi'ar ka sai kanka a jikinka sai ka ji canji wallahi kai ta istighfari domin ta yaba kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دابا هذا مسألة لنك سمعنا عليكم السلام haka eh dama girman Allah ya karka tunowa karka duna wa Allah cewa ka fi kowa zunubi eh hararar zunuban ka za ka rike domin ba annabi bane kai kafin kana da matsaloli to wannan za ka rika hararowa tadabburi ake bukata ba wai kawai ka kawo ba ka zauna in sai kama ma an kana da wato saurin kuka kai kaje ka kuka in ba ka yi ka kakaro shi wallahi in mutum yana wannan zai sha mamaki Allah zai sha mamaki ko sai wa Allah da rage wa kwanaki sabo kamar sai hauka abubuwan da take ita kaza kaza wajen wallahi da gabata wannan salar Allah ba ya sa TV wace wanda yanzu shawarwari me yadda ka yi kai ka wata yi da ka bota kana yi matsalar ba kai da bane yawa amma ka ga da yake ita fadar shi Allah ba ya ta biyu ba sai ta kai mun ta cewa tana godiya ta fara zamu buɗe a cikin abubuwan ta sai da haka ya zanto kana yi da tadabburi ka rika hararo cewa ka fi kowa tsiya kar ka rika ganin cewa gasuwa na suna kanni ne ma nake yi a'a kar ka soma kada ka jin cewa kai duk bayan Allah inda Allah ne ce kowa ya shiga aljanna banda mutum da zai kace wata kila kai ne rika hararo wannan to sai ka zauna lafiya wallahi law alimu qadi hasarirat la abassalamu alayya man yalqani wa la a'radu anni wa man lu suhbati wa la mutu ba'da karamatin bi hawani lakin satarka ma'ayi ma'ayi wa makalibi wa afauta an saqadi wa an tujiyani haka ma'alaka hadani ya faɗa yake wallahi da su ka abin da na koyi na muni a cikin zuciyata irin laifin da nake wa Allah da din da yin sallama sai ya daina wala aradu anni da kowa ya dauka kansa gaban ni na wa man nusubati da an daina abota da ni wala mutu ba da karamatin biya wani da na zanto bayan da ana girmama ni yanzu na kanta ni za a komai saboda irin laifuffuka na sai ce lakin sai dai ta tazzaba aibi Allah ka koyi aibubbuka na Allahumma sunna bi tafrikal jannah saboda haka ka kai wa aibi ka koye aibubbukan mu wa matalibi da tiba tibaina wa fanta an saka ni wa an tubiya ni Allah kai mun abu ya dan gane da tintiban da nayi da ko wuce gona da irin da ni wannan tawadu kenan kan kan da kai sai na wuka yace da na ce kowa zai shiga aljanna banda mutum ɗaya yake zai dauka shi ne yana wuka ba wanda hisabi na da naka ya fi naka tsawo Allah domin kai akwai tashin lokacinka akwai banka akwai AC akwai gojina akwai abubuwan jin daɗi duk sai na bakar akwai bankuna account sai na bakar ba shi da zanis ba shi da first bank ba shi da eco bank ba shi da UBA ba shi da wanki ko daya amma hisabi wai yana jin tsoron haɗuwa da Allah sai ko yanzu wata kila duk bankuna alal akalla kana da bankuna hudu to kaga idan hisabun mutum ya gudanar su kawo ko shekara ka talatin kar ka dauka sai kai 63 da yi domin kabar gaban da muka debo ta fita yawa Allah ya yi warkas wala tusalu thumma tusalun yawma idin anil na'im wannan fankar da muka shafi Allah ya tambaye mu akan sai na wakar bai san fanka ba sai ko gaji na hadda san da biya take ko me take ga tara take har da wuta a tsakiya to shine Allah madaukakin sarki yace wa bil asharihum yastajirun yace wa fi amwalihim dangane da dukiyoyin su kuwa su musulmi na din dangane da dukiyar da Allah ya ba su haqqul lisaini akwai haƙƙin wanda zai zo tambaye su Allah ya baka dukiya an musulmi ne kai to wanda ya zo yi tambaya ba wai ayat tana goyon bayan bara bane a wanda zai yi tambaya an halatta wa mutum uku bara akwai mutane uku da aka ba su dama wayannan wanda ya dauki nauyin wani wanda ya bashi ya masa wanda ya shiga wato wata musiba ko wanda ya dauki a ya shiga ya karbi wata rigima ta mutum biyu ya zo yake zai biya Allah ya masa jarabawa ko kuma wanda talaucinsa ya kai matakin da ba wato lalle kowa ya gamsu mutum ɗaya biyu sun gane cewa lalle wannan mabukaci ne kaga wannan akwai damar su bara to shine a tayin nan ba wai ana nufin kawai ni promotion bara ba ba haka ake nufi ba akwai wanda la yasaluna la ta ilhafa ba yi na'am saboda kamewa ba ka iya tambaya amma mabukata ne الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف wasu za su ɗauka cewa mawadata ne saboda kame wasu ba za tambaya kuma Allah ya fito a ba irin wayannan waɗanda ba ka roko amma ba bukaci ne ai za ka kalla yau da gobe kuna tare da mutum lakkara ne a jami'a ka san ba abin da ya dogara da shi shi wannan lakkara din duk sa rigarsa amma an tafi yajin aiki yanzu ai wata takwas ake yajin aiki ya kamata kai abokinsa ka tambayi ƙwaƙwalwarka yanzu ya yake ci da iyalinsa to abin da ake nufi a'a wani yanzu muna tare amma Allah ya jarrabe shi iyalin sa yanzu ba lafiya ko ƴaƴansa kuma na san yadda bakaloli magani yanzu sai ka so na dubu ashirin da kaza yanzu ya zai so su kuma albashinsa dubu goma sha uku ne ya zai so su wannan kuɗin kai da kuke tare shi ne kada lokaci gaya ma ya kamata in taimake ba sai ya tambaya ba shi ne abin da ake nufi amma wasu da biya sai ka roƙa akwai mutane kala kala ne akwai wanda zai bayar amma sai ya roƙi akwai wanda kuma ko aure zai ji ba zai bayar da bita ji to akwai wanda ba sa roƙo Allah ya fito a baki jama'a wanda ba ya tambaya to kamar shi to shine lisail wal mahrum da wanda ya tambaya shi da zai yi guri ne ya zo ya tambaya kuma ya tantance to a baki wal mahrum da kuma wanda shi da zai tambaya ba ya goma sai ya yi wannan ya ta zama a haka in an lura da shi a baki kuma lura ba shi kenan jama'a mu koyi kyauta ba tare da an tambaya ba da mutane da za a rage mabarata don mutanen mu ɗauka su kai kawai aka ganka da riga da wando ka fito ɗan ɗan kawai shi kenan ba haka bane kana ina za ka zanna ga tsayawa zan sha mai a gidan mai zan sha na dubu ɗaya ga wani mai mota ma zan sha na dubu ɗaya ko na dubu biyu kai ka san wannan mai motar ƙarfin hali yake kamata ya yi biya a jefe ya samo keke to irin wannan abubuwan da yawa za ka zo ko kuma a ta zama matsanancin ciki a rayuwa ba yadda zai kuma to irin wannan abubuwan jama'a Allah ya fi son to musulmi suna lura da irin wannan abubuwan shi ne misa'il wal ma'ruf da wanda yake tambaya in ka kama ga kuma wanda ba ya iya tambaya to musulmi ne duk suna kyautata mu sai Allah yake ne وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Allah yake wa fil ardi ayatu lalle a kasa ma akwai alamomi lil mu'minina ga wanda ta kankance cewa akwai kiyama shine wa fil ardi ayatu wato wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu da kake gani akwai aya da take nuna cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kadai ne kilo shine wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid to shine wa fil ardi ayatun aban kasa ba akwai ayoyi lil mu'minina ga masu takankancewa in kana kallon yanayin duniya ka san cewa ba nesa ce ta yi ta ba akwai wanda yi shine ayatin lil mutini ga wanda suka kanka je suka da yakinin cewa lalle Allah zai tashi alkiyama ya Allah madaukakin sarki yake wa fi anfusikum haka nan akan kawo kanku akan kanku ba akwai aya afala tusiru ba ka gani ne mutum ya duba ya gani yanzu tun yana dan jariri aka haife shi yanzu ya zo ya tashi ya rika girma ba wanda ya ce bayanin cewa ba garin da ya ji ana kan kafarsa ko hannu kai gashin da yake jikinka sai dai kawai ka ga ya fito amma ba za ka biyo kanan kana bacci kawai ka tashi ka rusa ihu ka ce ana jan gashin ka sai ɓawo yake ko farce da za a tsaga bayan farcen ka yanzu ba za a zaka inda yake fitowa ba shi ma gashin za ka buɗe kanka ba za a zaka inda yake fitarwa ya tawo kamar da ake shuka shuka ba sannan haka nan kaga kana kiba kawai dan da za ka rama ba kai mu to Allah ya shirye ka to wannan jini bari mu tsaya anan sati ne zuwa sai mu fara kana wa sala bi ayatin lil muqinin insha Allah sati ne zuwa abubuwan da muka fara dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna ƙara tunatar da yan uwa cewa akwai ɗaurawar injiniya Sidi Aliyu biyu ga watan Februari insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa akwai lakcoci guda biyu da zamu yi amma sai satin da za a yi insha Allah muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsofin sa madaukaka musulmi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya sai da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara muke da kuma mu da waɗanda suka rage a raye Allah ka tsara musu lafiya da nisan kwanan da amfani muna roƙon Allah da sunan kitawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan kitawa da tsogin da madaukaka waɗanda suke jarrabawa da masu neman abinci Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunan kitawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya shugabannin mu Allah ka riko da hannayen su Allah ka tsora ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kun ce rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka iya mana Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa lati umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Amin ya Allah ya. Amin. Akwai ɗankunna, akwai ɗaya daga cikin iyaye na wannan masallaci da ma sauran masallatai, Alhaji Aminu Sarki kenan. Wanda Allah ya sa kuma sarki yawa a hannun mahaifinsa zuwa zuwa kuma kan jini. Thank you.